الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر شاشدا قوة ذو الحجة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da hudu ga watan mai 1996 a jiya mun yi kuskuren sanar da kwanan wata mun ce sha shida ga watan zulhijja sha biyar ne jiya ga watan zulhijja yau kuma sha shida ma'aziratan to har yanzu ba mu gushe ba muna bayani a cikin babin da ke bayani akan nau'o'i na sihiri ma'ana sihiri ɗin nan ko asiri kamar yadda bahaushe yake cewa nau'i nau'i ne iri iri ne mun je mana bayani akan wasu nau'uka na sihiri a jiya to shine a ƙarshe bayan ya kawo hadisin da ke magana akan wa man ta'allaka shay'an wukila ilaihi sai ya ce wa fa'idatu hadhihi al-jumla ba'da ma qablaha al-ishara ila anna sahir muta'alliqun ala ghairi Allah fa innahu muta'alliqun ala shayatin bayan da aka zo a wancan ainihin hadisi ko da mun yi bayani akan cewa hadisi ne da'ifi man aqada uqdatan a hadisin da ke cewa man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wanda ya wani kuduri yayi tofi a ciki yayi sihiri wa man sahara faqad ashraka wanda di yayi sihiri ko yayi asiri to yayi shirka wa man ta'allaka shay'an wukila ilaihi wanda ya rataye wani abu to sai a wakilta shi Allah ya rabu da shi da wannan abu to sai ya ce fa'idar wannan jumla cewa man ta'allaka ma'ana duk dan sihiri to yana dogaro akan ainihin sihirin shi ne don haka bayan an kawo waccan jumla da ke cewa ainihin wato wa man sahara faqad ashraka wanda ya sihiri to yayi shirka shine sai ya ce fa'idar wannan jumla ba'da ma qablaha bayan ainihin wato da ta zo bayan jumlar da ke kafinta al'ishara ila anna sahir nuni ne ga cewa shi ɗan sihiri muta'alliqun ala ghairin lahi ya dogara ne ga wani Allah yana rataye ne ga wani Allah fa innahu muta'alliqun ala shayatin shi ɗan sihiri ya dogara ne akan ainihin shaiɗanu qala الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يجي وعن ابن مسعود رضي الله عنه daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara mishi yarda anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama qala Ibn Mas'ud ya fito da mas'alar qarara yace lallai Muhammad annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallama yace ala unabbiukum mal adhu ko kuna son in gaya muku menene al adhu annamimanci tsegumi hiyan namima yace shine annamimanci alqalatu bainan nasi maganganu da ake yadawa a tsakankanin mutane rawahu muslim imamu muslim ya ainihin ruwaito wannan hadisi sharhun ya ce ga sharhi akan ainihin wannan hadisi qauluhu hal unabbi'ukum ay ukhbirukum ma'ana ko kuna so in gaya muku shine yake fassara wannan kalma qauluhu da yace din nan mal adhu ko kun san abin da ake kira tsegumi ko al'adha huwa bi fatihil ayn shine a karanta shi da yawa alif kafa din fataha al muhmala mara dugo ma'ana ko da ya zama galik kafa a wani bugu na littafin sai ka ce mai littafin ya ce ayn ne wa sukunil mu'jama wannan zadun kuma radi mai dugo wai karara ake fito maka da abin ai duk inda radi yake ma'ana zad ai dugo ne da shi ko amma sai aka ce wa sukunil mu'jama wannan kuma ainihin wato azad din nan shi kuma ai mishi daure a ce al adhu قال أبو السعدات أبو السعدات ابن الأثير يتي هكذا تروى في كتب الحديث هكا أكرويتو أتكل تتفن حديثي والذي جاء في كتب الغريب أما يدي ذو أتكل تتفن دكي بياني أكم فسر كلمومي دسك ذو أتكن حديثي ما سوى هلا فهمتا شواي ألا أنبئكم ما العذه ko kuna son in gaya muku abin da ake kira da al'idhu bi kasr al-ayn ay wa alikafa kasara wa fatihi dhad dhad din kuma ainihin ay mishi ainihin wato fataha a ce ainihin al'ibahu wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisi daban annabi ya ce iyakum wal'azatu ina gargaɗinku ku daina tsegumi qala zamakhshari abu mahmud ko mahmudu zamakhshar ya ce asluha al'abaha asalin kalma ɗin ta idhu ɗin al'abahatu ne ko al'idhatu shine ainihin sai kawo wazaninta a cikin ainihin wazani na tasrifi ya ce fa'alatu min al'adhi ma'ana daga tsegumi huwal buhut shine ma'ana mutum ya kirkiri ƙarya ya je na yaɗa ta fahudifat lamuhu sai aka share lamun din matsala ce tasrifiya wannan ya shigo ma'ana in ka aje wazanin a fa'alatu to ya zama abhatu to in aka share lamun din to sai a share ha babbar da ke tsakiya kenan shine an share lamun din kalima din larabawa da suka zo ainihin za a tsara ka'idoji na nahau da sarf sai aka kalli wacce kalma ce za ta daidai za ta shiga cikin kowace kalma sai ga ainihin madda kalma ta ainihin fi'ilu ita ce za ta iya ratsa kowace kalma a arabiya na haka sai suka ɗauke ta sai ta zama ita ce ainihin gimshiki wajen gwajin ainihin mawazinin sarafiyya to shine sai ka ji sun ce rahim me wazanin shi fa'il zahaba me wazanin shi fa'ala to aka ce a share lamun da ke cikin zahaba to ana nufin ka share baɗin kenan in aka ce ainihin a share fa'ul kalima farko kenan mun fahimci wannan ko fa'ul kalima in aka ce a share fa'ala to zahaba to sai ka share zalun din in aka ce share ainul kalima to tsakiyar kenan kama wannan sai ka share zahaba sai ka share haɗin wannan misali muka yi to sai ya ce sai ainihin aka share lam na cikin kalima din sai ya zama me sai ya zama al'aduhu madadin ya zama al'adhatu mun gane wannan sai ke cewa kama huzifat minas as-sana wa shafa kama yadda yake asalin kalmar sanatu asalin kalmar sanatu ba sanatu bane sananatu ne sananatu to sai aka share nunin guda ɗaya sai zama yaya sanatu haka shafatu shafatu lebe asalin kalmar shafahatu ne shafahatu sai aka share haɗin sai zama shafatu shafataini guda biyu kenan ko to in ka lura da wannan to haka ya fara irin wannan kalmar misali ne yake buga maka wai yanzu ana fashe kalmar ne tukuna a tasrifance kafin a zo fassarar ta wa tujma'u ana yin jam'in shi ala idin akan idin idin mun fahimci wannan ko allazina ja'alul qur'ana idin ko idin idin ne bidzad ko bidzad to shine ma'ana waɗanda suka mai da alqur'ani ya zama abin ƙaryatawa kafirai kenan thumma fassarahu bi qawlihi sa'annan sai annabi ya fassara ainihin al'idhu din da cewa shi hiyan namima a shine annamimanci alqalatu bainan nasi yaɗa maganganu tsakankanin mutane wa ala hadha fa atlaka alaiha al'idha to akan haka ne sai annabi ya itlaqin ainihin annamimanci da cewa al'idha li'annaha la tanfaku anil kadhib saboda tsegumi bai rabuwa da ƙarya wal buhutan da kirkiran magana wadda baka ji ba gani ba galiban duk inda ka ji tsegumi ana tsegumi to da wahala ka samu ba ƙarya bane ko kuma kirkiran magana ce wadda ba a ji ba ba a gani ba zakarahu al-qurtubi qurtubi ya faɗi wannan qurtubi ba qurtubi mufassiri ba qurtubi malamin qurtubi mufassiri abul abbas na shayin bayani akan shi قلت ني الشيخ سليمان سينجي ظاهر إيراد المصنف لهذا الحديث هنا يدل على أن معنى الإبح عنده هنا هو السهر يجي أظاهري أبن دي سامي وانا اللتافي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يكا وانا حديثي أنا ينا سن ينوني ني أكن شوى معنى إضه أنا سهري ma'ana idhu anan yana son ya nuna cewa sihiri ne yake nufi don ya kawo shi yana bayani akan nau'o'in sihiri ne ashe tsegumi ma matsayinsu ɗaya da ainihin wato sihiri saboda kamar yadda mai sihiri yake yaɗa ɓanna haka ainihin mai tsegumi yake yaɗa ɓanna wajhu tashbihi din kenan wa yadullu ala zalika hadithu kadatil kadatin namimatu an takuna sihiran abinda zai ƙara ƙarfafa wannan shine hadisin da aka ce annabi ya ce annamimanci yana kusa da ma ya zama sihiri to wannan hadisi mawdu'i ne bai inganta ba rawahu ibn lal ibn lal ya ruwaito shi fi makarimul akhlaq a cikin littafin shi makarimul akhlaq بإسناد ضعيف ده إسناد ميلوني بل هو إسناد موضوع وذكر ابن عبد البر أن يحيى ابن أبي كثير قال ابن عبد البر النمر يفئد يحيى ابن أبي كثير يجي yafsudu namam wal kazzab fi sa'ati ma la yafsudu sahir fi sanatin yace mai annamimanci da makaryaci zai yi banna a cikin sa'a daya annamimancin da dan sihiri ko ya shekara daya ba zai yi shi ba mai annamimanci da makaryaci zai je ya yada sharri da gulma wanda yake sharrin nan dan sihiri ba zai iya yada shi a cikin shekara ɗaya ba wa qala abul khattab fi uyun al masail abul khattab ya faɗi a cikin littafin shi uyun al masail yace wa min as sihiri as-sa'yu bin namima wal ifsadi bainan nasi ma'ana yawo da annamimanci da bata tsakanin mutane shi ma wani aiki ne daga cikin ayyukan sihiri shi ma sihiri ne jama'a mun fahimci wannan yawo da annamimanci surutai din nan to shi ma ainihin wani bangare ne na sihiri tunda ana bayani akan nau'ukan sihiri ne mun fahimci wannan ko qala fil furu mai littafin furu ya faɗi cewa wa wajhuhu yadda za a yi ainihin annamimanci ya zama ɗaya ne da sihiri annahu yaqsudul adha duk wanda yake yawo da annamimanci yana nufin ainihin cutarwa ne bi kalamihi da wannan magana tashi wa ilmihi ko ala wa ilmihi ne ana ku nuska ko amalihi wa ilmihi ala wajihil makri wal hila da kuma sanin shi ko masaniyar shi ta hanyoyin da zai hada makirci da dabaru yadda zai iya kudura tsakanin mutane ya haddasar da masifa to ta wajen irin wannan manufa tashi ya zama yayi kama da mai sihiri shine yace ashbaha sihira ta wajen irin wannan aikin nashi ne daidai da mai sihiri dan mai sihiri zai hada tsakanin wannan da wannan ya hada tsakanin wannan da wannan ya hada tsakanin wannan da wannan sannan sai zo sai ya kira wannan ya ce wane ya maka sihiri ya hada ko bai hada ba to an na memanci ma haka zai je kai nan ya kai nan ya kai nan ya kai nan sai kuma ya je ce wane ya ce kaza ya ce kaza game da kai Allah kiyaye wali hadha yu'lamu bil urfi wal ada annahu yu'tharu saboda haka aka sani a al'adance da kuma a ɗabi'ance akan cewa shi mai yin ainihin wato annamimanci yana ainihin wato ta'asiri wayan tiju kuma yana haddasar da mummuna ɓanna ma ya amaluhu sahir irin ɓannar da mai sihiri yake au akfar ko kuma fiye da ɓannan mai sihiri fa yu'ti hukmuhu taswiyatan bainal mutamathilaini aw al mutaqaribaini to tunda ya zama mai annamimanci yana haddasar da ɓanna irin ta ɗan sihiri ko fiye to don haka sai a bashi hukunci daidai wa daida irin na mai yin sihiri ko kuma a ce an kusanta su lakin na huyu ƙalu sai dai kuma a ce asahiru inna ma kafara liwasfi sihiri wa huwa amrun khas shi ɗan sihiri ya kafirta ne saboda ainihin siffanta aikin shi na sihiri da yayi wani al'amari ne wannan keɓantacce ma'ana ɓannar su duk iri ɗaya ce amma hanyar da suka bi suka yi ɓannar ita ce ta canza hukuncinsu dan sihiri hanyar da ya biye tashi bannar to ta kai shi ga kafirci amma mai annamimanci hanyar da ya biye tashi bannar bata kai shi ga kafirci ba sai dai ya aikata babban zunubi wa daliluhu khas kuma dalilin da ke tabbatar da kafircin mai yin asiri ya zo musamman keɓantacce wa hadha laysa bisahirin shi kuwa mai annamimanci kai tsaye ba wai sihiri yake ba wa innama yu'saru haka ne ana koma baya ko wa inna ma yu'saru amaluhu ma yu'saruhu fa yu'ti hukmuhu hukmuhu yace sai dai ainihin wato shi mai sihiri ko mai gulma mai annamimanci yana ainihin yin ta'asiri wajen aikin shi irin yadda mai sihiri yake ainihin yin ta'asiri a nashi aikin dan haka ya cancanta a bashi ainihin hukuncin shi illa fi makhtasa bihi min al-kufri sai dai abin da shi mai sihiri yake banta da shi na kafirci shi ya kafirta amma wancan ainihin mai annamimanci bai kafirta ba wa adami qabuli tauba da kuma shi mai sihiri ba za a karbi tuban shi ba shi ko annamimi zai iya tuba a karba bambancin kenan dan sihiri ya kafirta kuma ko ya tuba ba za a karbi tuban shi ba sai an kashe shi amma mai annamimanci bai kafirta ba in ya tuba kuma za a karbi tuban shi amma bayan haka ɓannar su duk iri ɗaya ce ko kuma ma a ce ɓannan mai annamimanci ta fi ainihin yawa fiye da ainihin ɗan sihiri dan galibi mai annamimanci mutum biyu zuwa uku yake mai sihiri mutum biyu zuwa uku zai haɗa rikici amma mai annamimanci zai iya haɗa mutanen gari yaƙi mun taɓa buga misalai akan haka sau da dama shine sai mala yake cewa intaha mulakhasan maganar ta ƙare a takaice amma aka rairayo ta daga cikin wancan littafi alfuro wa bihi yadhharu mutabaqatul hadith litarjama yace ta wajen wannan ne zaka iya gane alaka wannan hadisi da kan babin don babin ana magana ne akan nau'o'in sihiri ko to wannan hadisi da aka ce ainihin wato mai annamimanci ma'ana manzon Allah yace kuna son ba ku labari game da tsegumi yace annamimanci to annamimanci anan ya ɗauki hukuncin sihiri ya bai wa annamimanci ne shi yasa ainihin alaƙar hadisin take da alaƙa da tarjamar babin ma'ana wannan babin yana da alaƙa ta wajen ainihin magana akan nau'o'in sihiri to sai aka kawo hadisin da ke cewa annamimanci ma hukuncin shi ɗaya da sihiri to alaƙar hadisin kenan da wannan tarjamar ta ainihin littafin wal hadithu dalilun ala tahrimin namima yace wannan hadisi dalili ne akan cewa annamimanci haramun ne wa huwa kadhalika bil ijma'i duk malamai sun hado akan haka cewa annamimanci haramun ne wa qad qala abu muhammadin ibn hazm yace haƙiƙa baban muhammad ibn hazm az-zahiri Allah ya ji kanshi ya faɗi cewa ittafaqu ala tahrimil ghiba malamai baki ɗaya sun hado akan cewa gulma haramun ne wan namima da annamimanci fi ghairin nasihatil wajiba a wurin da ya zama ba na nasiha ta wajibi ba ma'ana in ya zama nasiha ce wadda ta zama wajibi za ka iya zuwa ka faɗi aibin wane da wane da wane don a mai nasiha a gyara ko wata maslaha amma in dan ka ɓata tsakanin mutane ne to wannan haramun ne duk malamai sun haɗu akan haka wa fihi dalilun ala annaha min al-kaba'ir kuma wannan ya nuna cewa ashe gulma da annamimanci yana daga cikin alkaba'ai manyan zunubai qauluhu alqalatu bainan nas din nan da yace ma'ana ya da maganganu a tsakanin mutane qala abu sa'adat abu sa'adat ibn al-asir yace ai kasratul qawli wa iqa'il khusuma bainan nas bima yahki lil ba'd an al ba'd yace ma'ana yawan yada surutai da haddasar da husuma a tsakanin mutane saboda a dau labarin wannan akai wannan a dauna wannan akai wannan to wannan shine abin da ainihin annabi yake nufi da yada surutai a tsakanin mutane din wa minhu alhadith daga nan ne aka samu ainihin hadisin da annabi yake cewa fa fashatil qalatu bainan nas mai annabi manci in yi annabi mancin shi sai maganganu su yadu a tsakankanin mutane ashe annabi manci ya saba wa gulma ita gulma nan za a zo a juya magana kawai shikenan an bar magana anan amma annabi manci bayan an yi anan akai ta can a dauta nan akai can a dauta wannan akai can to bambancin su kenan qala الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يجي ولهما عن ابن عمر har wa yau Bukhari da Muslim sun ruwaito daga Ibn Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah ya ce inna minal bayani la sihiran hakika daga cikin bayani ma akwai sihiri ma'ana magana wannan akwai magana da take ita ma kamar sihiri take akwai magana da yake mutumin da ya iya magana ya iya bakin shi bai da gaskiya amma in ya zo ya kalallamce ka da magana shi kenan sai ya zama kamar ya maka rufa ido kamar ya daura bakinka to shine annabi ya ce da kai daga cikin maganganu akwai da take sihiri ce magana ce kawai za amma sai ka ji an daura bakinka kana da gaskiya ka ji an daure ka dole ka hakura mun fahimci wannan ko sharhul ga sharhin wannan hadisi albayanu bayan din nan da yake inna min albayani albalagatu wal fasaha ma'ana balaga da fasaha shine ake nufi da albayan din قال سعسعة بن صوحان سعسعة دان صوحان يتي صدق نبي الله النبي الله يا gaskiya amma qauluhu da annabi yace inna min albayani la sihran din nan daga cikin bayanai daga cikin maganganu akwai da take kamar rufa'ida take farrajul yakunu alaihi alhaq so da dama akan samu mutumin da yake gaskiyar tana kan shi ne ma'ana ba shine ke da gaskiya ba in balarabe yace alaihi alhaq shine bai da gaskiya kenan yace lahul haqq shi yake da gaskiya to yace farrajulu so da dama mutum yakan yakan kasance yakunu alaihi alhaq gaskiya tana kan shi ne ma'ana shi bai da gaskiya akan shi ake da gaskiya din wa huwa alhanul hujaj amma ya iya lankwasa hujjojin shi min sahibil haq fiye da wanda yake da gaskiya din fa yasharul qauma bi bayanihi sai sihirce mutane da irin maganar shi shi bai da gaskiya abokin husumar shi ya fi shi gaskiya in aka zo sulhu in ya kalallamce ya kalallamce ya kalallamce sai zama dole sai a yadda wancan ne bai da gaskiya shi ke da gaskiya wa qala ibn abdul bar ibn abdul bar yace ta'awwalathu ta'ifatun ala dhammi wasu malamai sun fasara wannan hadisi sun ce zargi ne annabi yake ashe irin wannan din mutum ya irin wannan kalallamce magana din ashe zargi ne annabi yake li'anna sihira mazmumun saboda sihiri dai abin zargi ne ko to annabi ya siffanta irin wannan kalallamta baki da cewa sihiri ne to ashe yin irin shi din haramun ne wa zahaba aktsaru ahli ilmi wa jama'atu ahli adabi ila annahu ala al-madhi wasu da yawa daga cikin malamai kuma da waɗanda suke kula da adab ma'ana fasahar magana ta larabawa da makamantan haka su kuma suka ce a'a wannan yabo ne annabi yake li'anna Allah ta'ala madahal bayan saboda Allah ya yabi magana ya yabi fasaha to in annabi ya ce inna minas sihir inna minal bayani la sihir daga cikin ainihin wato magana akwai wadda take ainihin sihiri ce to ashe ba suka ne annabi ba yabo yake tunda Allah ma ya yabi bayani qala ibnu abdul barr yace wa qad qala umar ibn abdul aziz li rajulin sa'alahu an hajatin sayyidina umar dan abdul aziz wani yazo ya tambaye shi game da wata bukata fa ahsanal mas'ala wannan mutum ya gyara bakin shi ya fito da bukatar shi ya gyara ta ya gyara ta fa ajabahu qauluhu maganar wannan mutum da yake roƙon Abdullahi yake roƙon Umar dan Abdul Aziz maganar mutumin ta kayatar da sayyidina Umar dan Abdul Aziz fa qala sai Umar dan Abdul Aziz yace hadha wallahi sihrul halal wallahi wannan sihiri ne amma na halal ma'ana ya yi magana ce mai daɗi ya ji kai wannan ya sihirce na amma fas halal ne yin irin haka to daga wannan a ka fahimci ashe idan za ka yi haka ɗin da nufin ka lankwashe gaskiya ne to haramun ne amma in za ka yi ne don ka fito da bukata ka a fahimci yadda kake nufi to aka ce wannan ya halatta mun fahimci wannan ko qultu ni a sheikh suleiman mai sharhi kenan sai na ce al'awwal asah fassara ta farko din ita ta fi dacewa ma'ana cewa wannan zargi ne annabi yake ashe ana zargin mai lankwasa bakin shi irin wannan ne wa huwa annahu kharaja makharaja zammi wannan magana ta fito ne ta hanyar zargi li ba'dil bayani ga wani bangare na magana din la kullihi ba dukka ba ma'ana wani bangare ne na irin wannan launa baki din ake zargi ba kowanne ba وهو الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه shine ainihin wanda ake zargin shine kaga ƙarya sai ka nemi mai da ita gaskiya ka kuma gyara ta ka kawata ta to irin wannan gyara bakin haramun ne hatta ya tawahhama sami'u annahu haqq har yadda mai saurare zai iya ruduwa cewa ai wannan abin da kake faɗi gaskiya ne aw yakunu fihi balagha za'ida anil had ko kuma ya zama akwai matukar fasaha wadda hatta ke ta haddi akwai mutumin da zai yi fasaha ya yi fasaha sai ka ji fasaha ma har ba daɗi to an hana irin wannan to in ya zama irin wannan to shine wannan hadisi zai aiki akan haka au quwwatun fil khusuma hatta ya sahara alqauma bi bayanihi ko kuma mutum mutum ya zama yana da ƙarfi wajen iya jayayya yadda har zai zama yayi wa mutane rufa ido da maganar shi magana ce kawai yake ba wani tsumbarce ba amma sai zama di ya kalallamce kunnan mutane sun rasa yadda za su yi dole a bashi gaskiya to in ya zama irin haka haramun ne fa yadhhabu bil haqq ya zama bai da gaskiya amma sai ya dauki gaskiya ya tafi da ita wani hawi zalika ko kuma wani abu makamancin haka fasan ma sihiran sai annabi ya kiraye shi sihiri li'annahu yastamilu alqulub li'annahu yastamilu alquluba kasihir domin yana karkatar da zukatan mutane daga gaskiya kamar yadda dan sihiri yake karkatar da idan mutane daga gaskiya igiya ce dan sihiri zai zo ya jefar igiyar ce bata canza ta zama maciji ba ko kadan amma kai kuma maciji kake ganinta me kenan rufa ido to wannan makaryaci ne bai da gaskiya amma in ya zo ya gyara bakin shi ya lankwasa ya lankwasa sai a ɗauka shi ke da gaskiya kaga aikin su iri ɗaya da wancan kenan alaikum salam na idan haka maganin yake suka faɗi yayi daidai in ba haka kake ba su ma sun shiga cikin wannan Allah ya kiyaye magani ɗaya a lissafi yana maganin guda yana maganin amai yana maganin kwankwaso yana maganin mara yana maganin kaza yana maganin kaza komai maganin bahaushe yana magani shi kwaya ɗaya kuma da za ka tambaye tsakani da Allah haka ne zai ce to ba za a sauki ba wurin Allah yake ba to habbatu sauda ce kawai manzon Allah ya mata wannan kirarin yace tana maganin komai a duniyar nan ban da mutuwa kuma mun jaraba mun gani alhamdulillahi rabbil alamin sadaka nabiyullahi annabin Allah yayi gaskiya duk cutar da ta same ka akwai abin da za a iya hada maka da habbatu sauda'i kuma za ka samu sauki ko sha ko shafawa ko shakawa ko turarawa ko ma dai menene sai ka samu yadda za ta daidai da kai fa salawatullahi wa salamuhu alaihi to shine sai yake cewa wa hadha qala sallallahu alaihi wa sallama saboda haka annabi yace lamma ja'ahu rajulani min al-mashriq lokacin da wasu mutane guda biyu suka zo mishi daga gabashin duniya fa khataba suka yi magana fa ajiban nasu li bayanihi ma mutane suka yi mamakin irin wannan fasaha ta mutanen fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace inna min al-bayani la sihiran daga cikin bayani akwai wanda yake kamar rufa ida yake akwai wanda yake rufa ida ne ma ma'ana anan annabi sallallahu alaihi wasallama to zargi yake ga waɗannan mutane kenan ko ko yana suka ne ai wannan ba ba ma'ana zargi yake ko yabo yake yabo ne anan tunda mutane sun yi sha'awar magana ne magana tasu kuma ba ƙarya ba ce to ashe akwai inda zai zama ya halatta kai irin wannan daɗin baki akwai inda bai halatta ba كما رواه مالك والبخاري وغيرهم كما يد إمام الإمام مالك دا الإمام البخاري دا وسمع لمن سكا أينه الرويتو من غاني كو تويتي كما رواه مالك والبخاري دا سيتي وغيرهما كو سيتي وغيرهم ما الوجه الظاهر ko yana nufin imamu malik da bukhari da wani malamin sun fitar kuma sai ya ce wa gairuhum to amma sai takaita wancan malamin sai bai bayyana shi ba bai rubuta shi ba mai yiwa ya zo mishi a zuci ko yace kamar yadda Malik da Bukhari suka ruwaito kamar yadda Malik da Bukhari da Muslim suka ruwaito sai yace wa gairuhum dan jam'i yana tashi daga uku ne a larabci to amma nan tun da biyu ya kawo kamata ya ce wa gairuhuma mun fahimci wannan ko wa amma jinsul bayan fa mahmud ya ce amma ita magana a dunkule magana kowace iri ce a bayyabawa ce bi khilafi shi'iri saɓanin waƙa fa jinsuhu mazmumun ita waƙa abin zargi ce illa ma kana hikman sai dai wadda ta zama akwai hikima a ciki walakin la yuhmadul bayan illa idza lam yakhruj ila haddil ishab yace shi ita kuma magana yawan surutu ba a ainihin wato yaba mishi sai dai in ya zama bai ƙetare haddin da zai ainihin ƙosar ba wal itnab ko kuma ya zama ya ƙetare haddi wa taswiril batil fi suratil haq da kuma suranta ƙarya a surar gaskiya fa idza kharaja ila hadha hadd idan magana ta koma irin wannan tsarin fa huwa mazmumun to ta zama abin zargi an fahimci wannan ko magana ta koma ta kai irin wannan tsarin to ta zama abin zargi amma in ba ta kai irin wannan tsarin ba to ba za a ce ta zama abin zargi ba وعلى هذا تدل الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم يجي أكن هكني أين واتو حديثي سكينوني كما يدى النبي يجي إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقر بلسانها Allah maɗaukakin sarki yana fushi da mutum wanda yake yana da yawan ainihin wato fasaha da lankwasa harshen shi yadda har ya kai lankwasa harshen shi kamar yadda saniya take da harshenta saniya duk yadda ta ga dama za ta launa harshenta ta kuka iri kaza ta kuka iri kaza ta kuka iri kaza to duk mutumin da ya zama yana da duk yadda zai lankwasa harshen shi nan ya suranta ƙarya ta zama gaskiya ya karkatar da magana haka to Allah yana fushi da shi a ƙarƙashin wannan hadisin rawahu ahmad wa abu dauda imam ahmad da abu dauda suka ruwaito shi wannan hadisi ne hasan hasan ko da yake wasu malamai sun ce da'ifi ne amma hadisi ne hasan wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama da kuma magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace laqad ra'aitu aw laqad umirtu an atajawwaza fil qawli ni dai an umarce ni ko kuma ina ganin yafi dacewa da in takaita wajen magana fa innal jawaza khairun domin takaita magana shine alkhairi rawahu abu dauda abu dauda ya ruwaito wannan hadisi amma fa shi wannan hadisi da'ifi ne to wannan shine karshen babin da ke magana akan nau'o'i na ainihin wato sihiri tun farkon karatu mun yi karatu akan ainihin menene sihiri menene ainihin hukuncin dan sihiri sannan yaya karkasuwar sihiri din mun fahimci wannan ma'ana karkasuwar sihiri yadda ake yin sihiri din sihiri din ya kasu kashi biyu ta wani fanni akwai sihirin da yake garin magani ne za a zo a zuba sai a yi sihirin da shi duk bukatar da ake so za ta je akwai sihirin da yake shi kuma ainihin wato shi dan sihirin zai rinka bautar aljanu ne su kuma aljanin ainihin suna kawo mishi ainihin bukatar da yake yi to kashin gaskiya dukkan fannonin nan guda biyu kafirci ne mun fahimci wannan ko dan sihiri zai iya wakilta wani aljani a kanka ya rinka saka maka ciwon kai diman da'iman ina fatan mun fahimci wannan kuma akadin yadda ake yin akadin tsakanin dan sihiri da aljani shine yanzu zan faɗi yadda ake kulla yarjejeniya din shine wanda yake son ya zama dan sihiri za mu faɗi wannan ba da nufin dan kowa ya koya ba duk wanda ya koya ta wannan hanya ya je oho shi ya hallaka mu muna bayyana mutane bid'a ne dan su santa mu bayyana mutane kafirci dan su guje shi yadda ake akadin shine wanda di yake son ya zama boka ko dan sihiri ko makamancin haka sai ya tafi wurin da ya san mazan wurare ne na zatan matattara aljannu juji ma'ana bola ko mararraba kan hanya ko gindin kuka ko gindin tsamiya ko makamantan haka ko wani kogo ko makamantan haka ko gidan tururuwa da duk wasu wurare dai shigen waɗannan ka fahimta daga misalan da aka buga maka to shine sai ya samu sunayen manya-manyan aljanu shine wannan littafi da ake siyarwa ana siyarwa da mutane hallaka ne wai burudin yasin ajib ya saka ya'il ajib yana kiran sunayen manya-manyan aljanu yana kira haka zai ta yi a wannan wuri shi ke nan sai faɗi sai sujuda ma'ana bayan ya gama kiran manya-manyan aljanu yana roƙonsu da sa amsa mishi sa amsa mishi sa amsa mishi to suna amsawa ma'ana yana gama sai kuma ya faɗi sai sujuda sai kawai sai ji an ce daga kanshi me yake so ai yana son su yi akadi ne duk hidimar da wannan shugaba na aljanu yake so zai yi mishi dan shi kuma ya rinka biya mishi tashi bukatun sai shi shugaban aljanin sai ce to ka je ka samu wani ɗaki a gidanka ka gyara shi ka share shi ka sanya turare a cikin shi ka bar shi amma da duhu inda windo ka toshe kofa ta zama karama ko kuma kana shiga ka kulle a duhu kawai ka samu sabuwar karaunu ko ya sharɗanta maka ko darduma ko duk abin da yake so sai ce ka kawo sai ka ainihin sa a wannan guri din lokaci kaza ka zo waɗannan sunaye da kai tawassuli ka kiraye shi da shi ka zo ka kira ka faɗe su ka wasa shi ka faɗi kai sujuda sai ka ji ya ce ka ɗaga kanka kana ɗaga kanka ba za ka ga komai ba in ka tsaya shi kenan sai ga halitta ta faɗo kamar maciji ke ta watsal watsal tana baka tsoro to in ta baka tsoro a nan kara zana shi kenan sai ya haukace amma in ya daure ya daure ya daure shi kenan haka zai juya sai ya zama jariri ya zama halitta kaza ya ta zama halittu iri iri yana ta bashi tsoro idan duk ya gama waɗannan baki ɗaya sai kuma ya fito mishi a suran mutum lafiyayye tsaf to sai su yi magana me yake so a'a yana son ne a rinka bashi wani ainihin yaro cikin aljanu wanda zai rinka mai aiki shi kuma mai gidan aljanun ya faɗi abin da yake so a rinka mai ya ce kullum za ka zo za ka faɗi za ka yi sujuda a nan da safe gare ni ga sunayen da za ka kira sannan ka zama kana da janaba janaban nan ta iya yi waye maka sharaɗi da cewa janaba ba ta mataka ta aure ba janaba ta ka samu daga zina duk suna yi ya sharɗanta maka ba za ka yi sallar juma'a ba ko ba za ka yi karatun alkur'ani ba ko ba za ka fita sallar jam'i ba ko ba za ka yi sallar gawa ba wasu ayyuka na alkhairi ne sai ya sharɗanta maka su ina fatan mun gane to kai kuma ɗan sihiri sai ka faɗi adadin aljanin da kake so a baka su yi maka aiki wani zai ce yana son guda biyu ne ko guda uku ma'ana guda uku misali nake mana fa kawai duk abubuwan ana buga su ne wa bil misal tattazihul ashiya wannan guda ɗaya shi zai rinka aiki in an wane ya zo yana son a yi wane sihiri sai a yi sihiri ɗin shi kenan sai a haɗa shi da wannan aljanin me ake son ya sa mai so ake kawai ya sa mishi ciwon kafa shi kenan sai ji kafa tana ciwo dimin duk asibitin duniyan nan za a je a ɗauka ba za a ga hoton ba akwai kasar wannan muna nan muna haɗa shi za a fito da shi insha Allah duk mai bukata zai same shi akwai wata aljanar abin da ta faɗa mana kenan ta ce da aka je asibitin kano za a ɗauki wannan hoto kawai sai ta kauce ta ba su wuri saboda haka sai likita ya ɗauka sai ce lafiya laushi bai ga wata cuta ba ana koma gida kuma sai larura ta dawo tun ma akan hanya aljani zai rike wannan kafa ɗin ko rike kwankwaso duk wahalar da za a zo a yi ta yi to waɗancan guda biyu kuma sai ya ɗauko su sai ya sa su yi mai gadin wannan guda ɗaya duk sanda zai gudu su waɗancan biyu su kamo shi su dawo da shi ya ci gaba da aiki shi yasa akwai wanda mun zo mune mishi ruka aljanin ya ce zai fita amma ga wasu guda biyu yana tsoron dan sihiri ya ce in ya fita su kamo shi su dawo da shi muka ce ya fita za mu bashi maganin da zai kubuta daga gare su ba wani magani bane qur'ani ne za a bashi ba ba asiri bane ba rufa ido bane mun fahimci wannan da kyau ko to in suka yi wannan akadin shikenan shi yasa za ga duk wanda yake tsibbace tsibbace ga ɗayan alamomi biyu ka bincika za ka gani ko bai zuwa sallar juma'a ko sallar jam'i ko sallar gawa baya hudda da mutanen anguwa ko kuma za ka same shi diman da'iman yana cikin ciwon kai da ciwon kirji ba zai sati guda lafiya lau ba sai si ma ne suna matsa shi ka duba duka ga waɗannan malaman sihirin nan yau yana fama da ciwon kai yau yana fama da ɗan zazzabi haka ba su zama lafiya lau tutur ba zai sati guda shi ma da lafiya ba shi ma za a ɗan rinka matsa shi kai ma ka ji da daɗi wannan ɗaya kenan cikin hanyoyin ƙulla akadi da ainihin bokaye da 'yan sihiri suke bi amma wallahi duk wanda ya haka ya mutu yana haka wallahi tallahi wuta zai tafi kai tsaye har abada Allah ba zai fitar da shi ba ba zai gafarta mai ba sai dai in ya tuba kafin ya mutu amma har ya mutu yana wannan in ya shiga wuta har abada shi da fita kuma ga su nan birjik a anguwa yanzu malam zai zo zai mana maganar su suna nan birjik a anguwanni ga sunan duk ana ganin su an fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan zai bayani akan fannoni na sihiri fannoni na sihiri kamar yadda ne bayani a kwanakin baya sun fi nau'i sittin fa nau'i nau'i ne na sihiri sai wanda aka ga damar a yi maka amma duk kowane nau'i daga ciki wallahi kafirci ne akwai nau'in sihirin da za a yi maka katsiya ce duk kuɗin da ka riƙe ba za su yi albarka ba akwai nau'in sihirin da za a yi maka duk kuɗin da ka tara kana, kana samun naira ɗari yanzu za ka hautsu ma ka je ka siyo wannan kalkuleta kana siyo shi sai ka damu kuma ba ni naira arba'in da Allah sai ka matsu ka siyar da shi naira arba'in shi ne sai ka zuba naira dubu ɗari a kasuwa nan da wata ɗaya sai ta zama dubu talatin mun fahimci irin wannan akwai irin wannan akwai sihirin da za a yi maka shi kuma gaba ɗaya za a saka maka rashin lafiya ne wanda ba wai ta hanyar kasuwancinka ba amma duk kuɗin da ka samu ya tafi ta wannan rashin lafiyan kuma ba ka samun sauƙi mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan akwai kuma wani ɓangaren kuma na nau'o'in shi kuma sihiri wanda yake sihiru takhyil aljani zai zo ya dame ka ya rinka sanya maka al'amura kana ganin su la'ala haƙiƙatiha wannan wane ne sai ka ce ba shi ba ne kuma duk garin nan za su haɗu sai dai a faɗa da kai kai dai za ka ce wane ba wane ba ne kuma ka san shi a ina suke irin wannan sihirin zan buga mana misali ɗaya sai a haɗa ka faɗa da ɗanka ƙiri-ƙiri sai ce kai ba baban shi ba ne sam ya ce kai ba baban shi ba ne a tabau kuma kai ka haife shi kuma kai ne naka ne shi ne takhil fakhayyala ilaihi sai ga ba haka abin yake ba akwai sihirul junun shine hauka a haukatar da mutum ko a bashi ya ci ko a sa mishi ko makamantan haka to yaya suke yin sihirin ma yau fa za a yi tunan asiri amma ɗan kaɗan kaɗan za a yi duk wanda za a haɗa wa sihiri da sunan uwarshi ake haɗa ba a haɗa da sunan uban shi me sirrin 'yan sihiri kuma akan haka sirrin 'yan sihiri shine babu tabbas akan cewa babanka babanka ne mai yiwa ta bayan fage aka bullo amma duk uwaka uwaka ce ko mitsiyarka to saboda haka sihirin ana son a hada shi sai da wanda yake mahaifinka to wanne ne tabbas akan mahaifi ba fa mun ce babanka ba babanka bane ko rinka fahimta karatunmu muna faɗin sirrin 'yan sihiri ne yau idan suna son su hada sihiri dole sai da ɗayan mahaifanka to babanka mai yiwa akwai shaka mai yiwa ba babanka bane kai dai karata mai yiwa ba babanka bane hakikatan din mai yiwa an je an bi wata hanya ne amma uwar da ta haife ka tabbas uwarka ce to sihiri ba zai taba yiwa a kulla wa mutum ba sai an hada da sunan uwar shi ya je rubuta da sunan shi da sunan uwar shi shikenan sai a asirin ko a je a watsar a gidansu mun fahimci wannan ko a bashi ya ci ko a bashi ya sha ko kuma a je a yi a tufafin shi a sa wallahi duk masu wanki da gugan garin nan za su haɗu su wanke kayan ka ba za su fita ba sai an gaya maka yadda ake karya abin shi yasa za a zuwa a rikayen ka a jaya maka sihiri ka je ka je ka a wanke a goge ba bleach ba duk abin da zaka sa ba zai wanku ba wannan sihirin yana nan komai wanki da guga akwai hanya wadda manzo Allah ya zo da ita yanzu aka karya ya karya har abada insha Allah shi yasa laya din nan da mu ƴan izala muke cewa ka bari kana cewa kaza kana cewa kaza to yanzu bari mu gaya maka ɗaya cikin sharrinta sai wata ran zamu zo zamu muku darasi akan laya zaka ji bala'in da ke cikin laya ana raba ka da laya kana cewa kai a baka iyaye da kakanni kun gada mai rizala ya ce babu laifi laya ta alqur'ani ce wallahi duk wanda ya ce maka babu laifi da laya ka aje shi ka ce manzon Allah ya ce da laifi akwai asirin da za a yi maka za a makala da wata laya ne da ke ɗakinka ko gidanka ko kafi da ke gidanka shi yasa duk mutumin da za mu yi ruka sai mun ce je tone laya ko guru ko menene duk da ke gidan shi kuma mu ce ya ƙona ba muna faɗin haka ba ne wai dan mu ƴan izala mun ce maka ka bar laya kaƙi muna faɗin haka ne in kar Allah ya sa ka bari ba dai mun ce ka bari ba a izalancen mu a wa'azin mu na sunna kaƙi bari to yanzu ka zo ne kana son magani a wurin mu to muna son ai nasara a maganin ko to matukar ana son ai nasara a maganin mai yiwa wannan asirin an makala shi jikin laya ne laya kuma babu yadda za ka yi ka karya ta har abada an ba kona ta kai ba ka yi mata fitsari ka binne ta duk tana nan tana aikinta sai ka je ka kona ta to akwai asirin da za a yi maka wannan kafar rago da ka makale a zaurenka da wannan guraye da layu mai yiwa sai a makala a jikin shi ba wai sai an ka an makala kana gani ba a'a an an allaka shi an hada shi da wannan abu ne to me wani wani yana zuwa muka ce a kona layin sai kaga ya warke mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan akwai nau'i na sihiri wanda za a yi ainihin sihirul ataf ba ka san wane kiri da kiri sai a yi maka sihiri sai ka so shi ko sai kin so shi ko sai ka so ta ko makamancin haka irin wannan sihirin ne fulani ku yi haƙuri fa yau duk wanda ta kama sai an taɓa shi sai ba fulatanin ya ga dama ya je ga garken shanu sai ya je ainihin sai yana son ya ɗau wani ɗan maraƙi sai ya je sai a yi wa saniya in aka yi tana zuwa shi kenan sai wasu ‘yan maruka sai su biyo ta su zo duk abin da uwar saniya take shi za su bi ta uwarsu ce kawai ko wurin alkali aka je yaya an je raba gaddama ka ce ta wace waɗannan yan maruka nawa ne ina uwarsu ka ce gata kai ma ka ce na ne ina uwarsu sai a aje uwayen a kora su a ce ko a gani ina za su tafi sai su tafi wurin wancan sihirul ataf kenan an makale su da waccan can za su tafi kuma ba ita ce uwarsu ba mun fahimci wannan da kyau ko irin wannan sihirin ne yan aka yi kana son kai kiwon zaki gidanka duk muna faɗi ne suna yi fa sai kana son kiwon zaki ko damusa ko na abu wanda bai zaman gida sai ka yi shi kenan sai zaune a gidan sai ga yadda ka san kare ka san kare da nacin gida ko to haka zaki zai maka duk azabar da zai sha ba zai gudu ba to akwai kuma sihiru tafriq ana son a raba ka da matarka ko wannan kishiya tana son ta rabu da wance ko makamantan haka akwai sihiru tafrik shi ma sai a je sai a yi asiri ko a jikin dan kwali ko a jikin hijabi ko a jikin kaza ko a jikin kaza ko a je a dan riɗi kaɗan daga jikin tufafin shi kenan mun fahimci wannan wannan ma nau'i ne na me nau'i ne na ainihin sihiri sai a raba ka da matarka ko a raba ka da babanka ko a raba ka da ɗanka ko makamantan haka ina fatan mun gane a can mun kawo siffa kamar wannan sihirul ataf ne muka ce ko wajen raba ɗa da uba shine wannan muke son mai bayani akai ina fatan mun gane sa'an nan akwai kuma sihirul khumul sihirul hawatif sai kawai ka ji ana kiranka sai ka waiwaya haka baka ga kowa ba kana cikin tafiya ka ji an fusgi kafarka sai ka waiga ba kowa aljanu sai su mai da kai sakarai irin wannan zuma ce aljanu suna zuwa suna sha kai kuma mai cin zuma ka je ɗibowa kana zuwa ɗibowa mai yiwa suna shan irin ta shine sai su zauta mutum sai ga so da dama sai ga wanda tsohon mai cin zuma sai ga yana tafiya yana haka ko ba ku taba gani ba yawa to ka gani to ya je ya ce wata aljanu kenan mai yiwa kun je kun haɗa amya ɗaya mun fahimci wannan ko to wannan kaɗan kenan cikin ainihin nau'o'i na ainihin wato sihiri waɗanda yanzu suka iya zuwa cikin tunaninmu amma suna da yawa kamar yadda na ce sun fi guda sittin amma duk wanda kai ka zama kafiri in ka mutu akan haka in ka shiga wuta har abada kai da fita na'am e za a zo akwai babi musamman akan haka yadda ake karya sihiri din gashi babun nishira in muka zo nan kuma za a yi bayani akai mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa sai ku fahimci waɗannan al'amura nau'o'i na sihiri suna da yawa na'am na'am na'am eh eh na'am eh ta lalace eh eh shine sihiru takhil sanda ka siya ma tushiyar ka siya amma kai baka gane bane shi bahaushe ke cewa rufa ido sai ka zo ka sai zabi lafiyayyu tsaf kana zube sa a kurki ka kulle sai ka zo ka samu duk tushiya ce tushiyar dawa ce ka siya shi na alaikum salam akwai aljanun da suke wa 'yan sihirin irin wannan aikin sun kasu kashi biyu akwai kafirai daga cikinsu akwai kuma musulmi amma fasikai saboda su ma sun ce wa anna minnal muslimuna wa minnal duna zalik yawwa wa anna minna salihun wa minna duna zalik suka ce a cikin mu akwai mutanen kirki akwai kuma waɗanda suke yan banza ne waɗanda ba na kirki ba sai suka ce kunna tsara'ika kidada dariƙa iri iri muke bi mun fahimci wannan ko to saboda haka ainihin zaka samu a cikin su din akwai mutanen kirki mun fahimta to ba sa irin wannan su akwai kuma kafirai daga cikin su to akwai kuma waɗanda suke musulmin ne amma fasikai su ma suna irin wannan kasar din da muka rarraba muku ai duk akwai wannan da muka hira da ita ai musulma ce ita ma ta ce ta wani dan sihiri amma ta ce ta tuba kun ga ai ita ma musulma ce shi yasa in nace mata ke mushrika ce sai ta ce ita ba mushrika bace ke fasika ce sai ta ce ita ba fasika bace saboda wai ta ce ta tuba wa alaikum salam na'am na'am haka ne na'am to wai mutum ne da kafi baba shi ta yi kafi a gida shi kuma gashi ya fahimci addini ita kuma ta yawan karatun suratul baqara a gida ko karanta ayatul kursi yana karya duk irin waɗannan al'amura din ina fata mun gane to kaga irin wannan sharadin cewa kar a sa kaza a gida ai kar an an yi kafi ka a ɗibi ruwa da daddare ka ai shara da daddare ka ai daka da daddare ka ai shanya da daddare duk irin wannan abin da aljanin bokan da yake wa aljanin hidima shine zai ce kada ayi kaza shine zai kawo doka shi yasa duk wanda ya bi wannan yake zama kafiri dan doka aljani yake bi ko ka ai daka ya ce ka ai daka da daddare wai ba a daka da daddare wai ya ce ba kyau a wannan littafi ba a daka da daddare ba a ɗiban ruwa da daddare ba a shara da daddare duk wannan addinin maguzanci ne duk gidan da ka je ka yi daka da daddare eh ba abin da zai faru mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to waɗannan al'amura ɗin abin da ya sa muka tsaya muke bayanin su saboda hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito shi daga Huzaifatul Yamani radiyallahu ta'ala anhu wa arbahu sahabin manzon Allah ya ce kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi fa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an aqa'a fihi ya ce kowa cikin sahabbai in ya zo alheri yake tambaya amma ni sharri nake tambaya dan me ya huzaifa sai ya ce saboda ka in afka cikin shi shine mawaki ya ce alimtu sharra la li sharri walakin li tawqihi na koyi sharri ba dan in sharri ba sai dai dan in kauce mishi matukar baka san waɗannan sharrorin ba baka san kuma yadda za a kauce musu a sunnance ba sai ka afka cikin su saboda haka mu ne muka ce izalatul bid'a wa iqamatus sunna duk waɗannan kafircin wajibi ne mu bincike su yaya suke sannan sai mu zo mu gano yaya hanyarsa ta tabbatar kuma a sunna babu wata matsala da addinin musulunci bai zo da matsala a kanta ba addinin musulunci ya zo da yadda ake warware sihiri shine annushra za mu zo shine babin da ke kusan da biye da wannan bayan bayan wanda za mu shiga nan annushra hallu sihiri bi sihiri to hallu sihiri bi sihiri haramun ne aiwa wani sihiri kuma a je wurin dan sihiri a warware wannan sihirin an warware kafirci da kafirci to akwai kuma hanyar warware sihiri da ainihin addu'o'i da ayoyi na alkur'ani da kuma wasu nau'o'i na ainihin tsirrai duk ana warwarewa baki ɗaya to tun da muka ce mu 'yan izalatul bid'a wai kamatu sunna ne dan me za mu yi mutane wa'azi akan cewa zuwa wurin boka ba kyau wurin 'yan bori ba kyau kuma mu zo mu ba za mu kawo musu hanyar da za a yi maganin matsalolinsu ba ba dole su faɗa sharrin da ya fi wanda aka raba su ba to shi yasa in kai malamin izala ne ka tashi kai karatu in ba kai karatu ba ka rufe bakinka kai ba malami ba ne ga matsaloli dukkansu baki ɗaya a cikin aƙida suke waɗannan matsalolin duk a cikin aƙida ne ya aka yi aka waye gari ba a san su ba idan aka yi wa mutum sihiri ya ji wa'azinka ka ce ba kyau a je wurin malamin sihiri ya warware wannan sai zo wurinka kuma kai ka ce ba da za a yi gobe dole ya sirare tun da larurar shi ta dame shi dole ya tafi to dan me ba za ka bincike a aƙidance yadda imanin shi zai kubuta ka karya wannan sihiri ba manzan Allah ya san yadda yake karya sihiri a sunnance manzan Allah yana bokanci ne manzan Allah ba bokanci ba tsubbanci baya bori yana karya sihiri sahabbai sun yi tabi'ai sun yi duk baki ɗaya kowa yayi wannan mu ma kuma muna yi dan me dan ba wai izalatul bid'a din kawai muka iya ba har da iqamatu sunna din muka iya alhamdulillah tahaddasan bin ni'ma mun fahimci wannan ko tusan na al'amuran yan bori wannan ya je ya yi fitsari mutane kullum ana musu wa'azi to ya za ka yi haka manzo Allah ya ce ya ce misalin yadda tsakanina da ku yake ya ce kamar misalin mutum ne ya hura wuta kwari suna ta afkawa shi kuma ya buge su nan kansa afka su kuma suna rige-rige suna fadawa haka manzo Allah ya ce ina rike kwalar wandon ku kuna tsalle za ku afka wuta ina jawo ku amma kuna fusgewa duk yadda za mu yi wa mutane wa'azi kar ku kaza kar ku kaza sai a samu kuma sai su fada sai su yi ku yi kaza ku yi kaza sai su ki in suka fada hallaka kuma dole ne mai amfani don in mutum ya mugun abu ba a gyara mugun abu da mugun abu ana gyara mugun abu da kyakkyawan abu ne akan hadisin sayyidina ali na magana wannan mai mata da ya ainihin aure a idda yace dan me ya yayi mugun abu kuma a gyara mugun abu a bata mugun abu da mugun abu yace sai a gyara shi da kyakkyawan abu mun fahimci wannan da kyau ko idan za ka shiga ban ɗaki manzan Allah ya ce ka ce bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith duk aljani duk shaidanin da ke a wannan wurin sai fita ya baka wuri mala'ikun rahama da ke tare da kai sai su tsaya a waje idan ka shiga ban ɗaki sai ka fuskanci ainihin kudu ko arewa a nan Najeriya kenan ma'ana kaka kalli gabas ko yamma ba a fuskanta alƙibla ba a baiwa alƙibla baya to amma duk wannan karatun sai ka ƙi ji ka ce karatun zamani ne ba ruwanka sai kai alkafara ka shiga ban ɗaki kana shiga sai su hura golanka sai a ce alhaji wani yana da gwaiwa ba shi ne ba an gaya maka ka ji abinda ibn ya ce mafi yawancin masu gwaiwan nan ya ce wallahi ba wata cuta aljanu ne wata gwaiwar a mu muna hira da likitocin wata gwaiwa ana huda ta sai ka ji su ta sace kawai aljani ne kawai zai hura iska kamar balan-balan na yara sai ta tari dami guda wata kuma ya kawo datti ya zuba a ciki shikenan saboda me saboda baka bi wannan koyarwar ta annabi ba duk abin da kai kare na yana da girma a wurin manzon Allah wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim duk sanda zaka shiga ban daki ko duk sanda zaka tsuguna a bakin kwata zaka yi fitsari ka ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith Allah da sunanka nake tsugunawa ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga duk wani shedani namiji ko mace duk inda suka sai su ja sai su baka guri sai ka tsuguna sai ka yi fitsari ba ruwanka da su akwai kasar da nake cewa za mu fito da shi wannan kasar matar da muka yi mata ainihin ruka din shekara talatin aljana tana tare da ita ba ta barin ta tafi tsari wai ta je ta tsuguna gindin wani lalle ta yi fitsari ashe ta fesa wannan aljana fitsarin ba ta sani ba da ta yi wannan zikirin sai aljana ta gudu ta ba ta wuri da ba ta same ta ba shikenan shekara talatin ba ta fitsari in za ta sha tulu guda sai dai kawai ta dan ji laima kawai a farjinta amma ba dai tsugunan fitsari ba gashi mun yi za ku ji kasar din za a fito da shi nan da zuwa gobe insha Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau to dan Allah asara nawa akai da ba abin waɗannan addu'o'in na manzon Allah ya aka yi aka kawo muku ɗariƙar tijjaniya ko ka karɓi zikirorin tijjani duk baki ɗaya zikirin da ke daga tijjani ƙarya ne fa ya ko karɓi wannan kuka rabu da na manzon Allah tsakani da Allah ana ƙaunar manzon Allah an yi wa manzon Allah kara in ka fito daga ban daki manzo Allah ya ce ka ce ghufranaka mai yiwa kai wani dan kuskure a cikin bayi ko wajen shigowa ko shiga ko fita sai ka ce ghufranaka Allah ka gafarta zunubai na duk zunuban ka sai akan kare su me kai asara me ka rasa amma rashin bin koyarwa annabi me ya wace irin asara ce ba mu samu ba mun fahimci wannan da kyau jama'a to shine ibnu qayyim yace so da dama za ga wani da gwaiwa ko kuma wani azzakarin shi ya mutu ko kawai wani azzakarin ya zama innin ya zama dan dan karami haka duk ga sunan har irin wannan nau'o'i na sihir da muka bayani shine ba mu bayani ba wannan akwai nau'i na sihiri na akwai na ta'tilu zawaj sai kawai sai ainihin aiwa yarinya sihiri saboda wai ka neme ta aure baka same ta ba wai kawai sai kai mata sihiri ta kasa samun miji duk wanda ya zo wurinta sai ganta ainihin da wani muni haka shikenan dan sihiri wakilta mata wani aljani tana kwanciya bacci sai ta tashi wannan da tace tana son shi ma sai ta ce ba ta so akwai yaran da suke haka wallahi sai an yi musu addu'a suke samun sauki tana kwanciya bacci ta tashi sai ta ga wani ya zo ya gargade ta ko wata ta zo ta gargade ta in kika saki kika auren nan sai ne miki kaza yana faruwa shine tana tashi sai ta canza ra'ayi sai ku hau duka ba duka ake ba sai ku tafi wurin malaman sunna malaman sunna suna da magani tambaya goma amsa goma tambaya dubu amsa dubu to kunje mun fahimci wannan da kyau ko to akwai sihirin kuma da za a yi maka sihirun rabt sihirun rabt sai ya zama duk sanda ka zo za ka sadu da matarka sai a zakarin sai ya zama dan karami ko kuma sai azzakarin ya ki tashi sihirun rab kenan akwai sihirun taballud sai ka aure ta budurwa ce tangaran namiji bai taba saduwa da ita ba kana saduwa da ita ka ji ta ta zama bazawara eh duk nau'i ne na sihiri irin wannan za mu zo Allah ya so wata ran za mu tara jama'a duk baki ɗaya za mu kwance musu wannan matsala yanzu ana taɓa rusul akalam ne ɗan kaɗan kaɗan ake taɓawa sai an yi kamar kasar kasar duk an fayyace mutane wannan ba dai mun ce izalatul bid'a wai kamata sunna ba na rantse da Allah bid'a ta shiga uku matukan muna da rai insha Allah mun fahimci wannan da kyau ko akwai sihirul uqum sai wannan kishiya sai ta wannan kishiya sai ta shikenan ba haihuwa ba fa cewa muka ke ba ki haihuwa ki je ki kama kishiyar da ke da kokowa ba kina ji ba wawanci ake yi ba karatu ake ana bayyana bayani ina fata an gane ko kuma ce mata da ta samu ciki shikenan sai ta kasa haihuwa ko kuma ta zo haihuwa sai ɗaya cross sai an yanka ciki sai ɗaya juye ɗaya juye ya kwanciyar jana'iza shi da zai taho da ka ya kwanta kwanciyar jana'iza ina zai fito to duk irin haka tana faruwa ko kuma kawai a yi sihiri kawai sai a rike cikin haka zai ta girma kamar bulan-bulan mun fahimci wannan duk waɗannan matsalolin mutanenmu suna zuwa wurin bokaye da 'yan bori da 'yan sihiri to tunda muke wa'azi akan aƙida kaza kafirci ne kaza bid'a ne kaza sunna ne to alhamdulillahi rabbil alamina wallahi duk waɗannan matsalolin shari'an manzon Allah ta zo da yadda ake warware su dab da sallar nan akwai da aka zo da ita ciki wata goma sha shida sai girma yake ba ta haihuwa girma ciki yake wata goma sha bakwai ba haihuwa ga rashin lafiya ko ina ana zuwa kai mata ruka sai ta sume aka sake na biyu aka sake na uku shikenan aka bata kaset aka ce ta je tana ji kwana uku shikenan ta haihu tun daga jos aka kawo min wai naman suna mun fahimci wannan ko to wallahi bi iznillahi mutane kowa ya kwantar da hankalin shi amma matakar ka je wurin boka ko dan sihiri wallahi ka gama asara kuma mu ba bokaye bane duk wanda ya ce mana bokaye Allah ya shiryar da shi idan Allah bai nufin shiryar da shi ba Allah ya wulakanta shi amma mu muna faɗa da bokanci ne mu mun fi kowa faɗa da bokanci saboda duk wani boka da zaka samu mai yiwa ya dan je ladabi ne ga wani malamin shi ya bashi tushe daya mu ko duk mun yi bincike mun gane kan abin muka zo wata ran duk sai mun tona asirin su gaba ɗaya sai mu gurgunta abin yadda yake kuma ko sun je dan su yanzu suna nan miyagun suna nan suna saurare da haka za su nakalta to muka to muka to da bayani sai mu dan gurgunta abin ko ka hada ba zai hadu ba babu ma ja'a fil kuhani wa nahawihim yace babin da ke bayani akan abin da ya zo game da bokaye da makamantansu bokaye malaman duba yan sihiri yan tsubbu malam mai buga turabi dukkansu baki ɗaya su ne kohan waɗannan bokaye masu bauta aljanu da makamantansu mala ya ce a ilam ka sani annal kuhana alladhina ya'khuduna an mustarqis sam mawjuduna ila al-yawm bokaye din nan waɗanda suke karɓo magana daga aljanun da ke zuwa sama suna jiyo maganganu akwai su har zuwa yau din nan tun daga jahiliya har zuwa yau akwai su lakinnahum qalilun bin nisba lima kanu alaihi fil jahiliya sai dai in an dubi yadda yawan su yake a zamanin jahiliya da yadda suke a yanzu to yanzu sai a ce kaɗan ne akan da mun gane wannan da kyau ko in an kalli yadda yawan su yake a jahiliya da yadda yawan su yake a yanzu sai a ce yanzu kaɗan ne akan da li'an Allah ta'ala harasa sama saboda Allah madaukakin sarki ya tsare sama bishuhubi da ainihin taurari waɗanda suka kama bakin wuta walam ya baka ministiraqihim illa man yakhtafu yazo anaku yakhtafu ma yakhtafu ko yakhtafu yakh yakh yakhtafu yace walam yabqa ولم يبقى من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل yace ba abin da ya rage yanzu sai dai ɗan abin da suke zuwa suke gutsurowa ainihin daga can sama sai ainihin su kuma su je howa na ƙasa da su kabla an yusibahu shihab kafin ainihin wannan bakin wuta da ainihin ake turowa ya same shi a da yadda mas'alar take shine aljanu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari wani kan wani suke hawa haka mun a farko zuwa za su su zauna kawai haka su zauna dirshan suna jin duk abin da ake suna jiwa a sama kafin a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam to da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam sai mas'ala ta canza in suka tafi za su zauna sai su ga an koro su da tauraro tauraro ya zo zai kona su to nan sai duk baki ɗaya aljanun duniya sai suka haɗu sai suka taro idan ba kai karatu ba wasu abubuwan ana faɗi sai ka ji kamar tatsuniya ne sai ka yadda kake karatu akan alam na mutane duniyar mutane sai kai karatu akan duniyar aljanu kuma duk baki ɗaya malamai sun rubuta aljani yana iya shekara dubu don haka dan aljani ya ce maka shekara shi ɗari ma'ana ba mamaki yaro ne matashi dan bana ɗari ke mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka sai ka yi karatu karatu ake yi jama'a da ƙarya da san malanta wallahi tallahi ba za ka zama malami ba sai ka raya dare ka yi karatu naɗi ƙaton carbi duk wannan ba shine malanta ba kawai ka yi karatu ko da shad kake yawo ka yi karatu dan shi sai an yi shi ana gadon komai amma ban da shi za ka iya gadon sarauta za ka iya gadon kuɗi za ka iya gadon komai amma karatu ko babanka ne a lutsu wajen ilimi sai ka zauna ka yi in ba haka ba har abada jahili za ka mutu shi yasa mafi yawancin 'ya'yan malamai zai ga ce dan malam ka ki halin malam rago da wutsiyar kare da wahala ka samu dan malam yayi halin malam sai dai malaman salaf irin su imamu malik irin su imamu ahmad ƴaƴan su manya manyan malamai ne su ma imamu malik yana da ƴa fatima ta haddace muwatta muwatta a zamanin imamu malik ta ninka wannan muwatta yanzu so goma kafin ya rasu ya rage ta haka amma ta haddace da ka budurwa kuma ba a mata aure ba akwati nawa sadakinta wannan ai ko talatin aka ce ka kawo za ka kawo wannan wannan duk hayaniya kawai malam ko farillan alwala wata bata haddace ba farillan alwala wata arkanul islam khamsa wata bata haddace ba amma zai ce sai kai akwati biyar akwatin man shafawa daban akwati bayan shekara biyar baka ganin asarin ko kaɗan daga ciki duk an shafe shi an iya bi kuma kwararar ruwa ga ba karatu ba bokon ba muhammadiyya sai a je a koyo kallabi maryam a koyo zani kulle abin da suke koyowa kenan har yanzu in ba haka ba yan mata nawa aka yaye a makarantun sakandare a nan muciya ina aka samu waɗanda suka tafi school of nursing akwai yarinyar da ta haɗa credit guda tara akan science babu da wahala ka kewaye sabon gari local government ɗin nan ka samu cikin 'ya'yan hausa musulmi ko fulani ko bare-bare ko nufawa to yaya za al'amari ya gyaru sai ka tura matarka wani arne ya saka ta a akwati ya mata allura ya je can kurkukin can lungu haka wani dan akwati sai an kulle kofa ya mata allura ta yi goho ta juyo kwankwasanta waye gaya maka ya shashafa ya more eh ba arna bane abin duk da baka tsammani su ne wallahi duk waɗannan asibitoci na kuɗi da arna suka buɗe wallahi duk abin da baka tsammani ana yi ana yi kana kai mata ka shikenan ba kuna nan kuna albahari da dagagen wando da naɗi da gemu ba ka kai mata ka kawai shikenan abin da bai kai a duba al'aurata ba sai wani ƙato ya ce za a sa mata hannu za a duba za shikenan sai ka zo duba mata ka ga ka da naɗi ga tarbi ga malam malin suna kallon ka banza an gama kalle kasan komai naku wani cin mutunci ne ba su yi mana matasa sun yin karatu ko na dan iska ya sa jan hula wai shi zai yi bara'a kai bara'a da kafirci mana kaje ka koyi addinin musulunci yan mata kowace shegiya ta sanya baje duk ƴaƴan Hausa suna neman su lalace su zama yan iska jama'a duk ka gama hayaniyarka ka gama hayaniyarka gaba ɗaya ana kai ka asibiti arne ne zai ainihin lura da al'amarinka ka dan Allah ba abin takaici bane a ce Malam Hudu da shi da Alhaji Ahmad Gallesa sun mutu a ainihin wannan asibiti kuma likitocin da suka duba su arna ne ba abin takaici bane ko ba abin takaici bane a ƙasan nan za a turo India ya zo ya fara karantarwa nan zai haifi ɗan shi ko ƴan shi sai ya karatu ɗan har ya zama dokta amma ga 'ya'yan hausa nan su kuma suna gantali sai ya gama iskanci da jan hula abin ya ishe shi kuma sai ga ya koma ya zama rafirin na filin kwallo to bai da aikin yi kuma muna cutuwa a cikin addini fa muna cutuwa kuma a cikin rayuwarmu fa amma mutane ku rinka sa ido da kyau kuna kallon waɗannan al'amura ɗin yanzu kamata ya yi makarantun matan aure ɗin nan baki ɗaya kowace makaranta a yi tsari a tsara yadda za a yi a samu mata masu hazaƙa a koyar da su ilimi akan first aid yadda za su dan iya dan ciwon kai ne ciwon ciki ne naƙuda ne allura duk su iya waɗannan al'amuran kamata ya duk makarantun mata nan a tsara wannan za a iya yi mu ku tsara in dai kun tara kuɗi za mu nemo muku malamai mata musulmi da za su koyar da waɗannan abubuwan ku biya su ko nawa suke so a biya su mana bai fi a kara mutunci ba sai a kira arniya sai ta sanya wa matarka hannu a farji jama'a bai halatta fa arniya ta buɗe kan mace musulma ta yi mata kitso ba a shar'ance shari'ar musulunci ba arniya ta bude kan mace musulmi ta mika balle ta mika mata kai ta mata shampo ko musulma ce za ta yi musulma haramun haramun ne kitso shampo haramun ne balle musulma ta daukanta ta mika wa arniya ta ne mata shampo ko ta ne mata kitso haramun ne haramun ne mace arniya ta kalli mace musulma a cikin kayan da take yawo da shi na gida sai dai a kayan da muharrami namiji zai kalle ta arni da arniya ba su da wata daraja a wurin Allah to ya za a ba za a gyara waɗannan al'amura ɗin ba ga yaranmu na a sakandare duk faɗuwa suke yi da mazan da matan duk faɗuwa suke yi duk sanda aka yi jarabawa sai ka ga mafi lalacewar samun sakamako su ne 'ya'yan hausawa wai sai a ce ai a kudu ana yin ojoro ne ana yin ojoro ana yin ojoro ana yin ojoro to ana yin ojoro din ko ba ku yi ojoron ba ko kuma ba ku yi karatun ba su sun yi ojoron kuma sun yi karatun mun gane wannan kamar wasa kamar wasa nan lokacin muna kanana ana samu a sati kobo biyu ne kudin lesson a nan cikin quarters nan railway quarters kobo biyu a sati lokacin aka saka mu akwai yaron da yake ran nan sai na ganshi ya zo da, da mota aka gaggaisa wani yaro bai rabe sai na tambaya sai aka ce ai yanzu ya zama medical doctor a nan a biyu tare muke koyan lesson din lokacin ana koya mana abcd ba a samu primary one ba to yaya aka yi mun fahimci wannan kowa ya wajaba mu kan mu faɗa fa Allah ya shiryar da mu to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari lokacin da aka haifi manzon Allah sai Allah ya sanya wa sama tsaro da aka sanya wannan tsaro sai ya zama duk sa'an da waɗannan shaidanu suka jiyo jiyo magana sai a koro su da wannan taurari don aka koro su shikenan sai su taho wani a same shi a kona shi ya mutu wani kuma abin ya zo ya same shi ya karya shi shine sai ya zo ya faɗo tsohuwar rijiya ko tsohuwan masai ko juji shine kana zuwa kai mai fitsari aka yana zaune yana jiya karaya yadda duk ka san gabobin jikinka haka aljani yake fa yana zaune yana jiya karaya ka je kai mai fitsari sai tunkuɗe ka sai a ce barin jiki ya paralyze barin jiki ya shanye wani ya fada rijiya ya mutu an saka zakara zakara ya kone sai a ce wani bakan gizo wani bakan gizo aljani ne a ciki kawai ku samu kaset na ayatul kursi mai awa ɗaya a sa a yi lugude a ciki ku ga in bai fice ba ficewa zai yi a samu kaset cike da ayatul kursi awa ɗaya a saka a bakin rijiyar a zauna a zauna da shi a ƙura rediyon gobe ku saka zakaran ku gani lafiya lau zai fito bi izinin lahi mun fahimci wannan da kyau ko to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ba da labari sai duk aljanun duniya sai suka yi taro akan wannan mas'ala wa anna kunna naqa'udu min ha maqa'ida lisan da muna zuwa muna jiyo maganganu amma yanzu hali ya canza kaza kaza kaza yaya aka yi to shine sai suka yi taro sai suka karkasu waɗannan sinan waɗannan sinan waɗanda suka yi wajen ainihin a tihama sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suna sallar asuba suna hargowa da hayaniya tunda kafirai ne yahudawa ne duk addinin da ka sani duk ɗariƙun nan da ƴan izalo da sauransu duk akwai su a cikin aljanu fa yadda ka san muke haka suke duk babu wanda babu a cikinsu mun fahimci wannan ai al'amash ya yana zaune ci kawai sai ji wani aljani ya magana ya ce yana jin yunwa sai aka bashi abinci sai ga kawai ana ɗauka loma loma loma loma sai yana nan cikin ibnu kasir mun zo muku da shi cikin azumi mun karanta a ƙarƙashin fasara wannan suratul jinni din kunna tsara'ika kidada sai a amash ya tambaye shi yace kuma addini kungiya kungiya haka ɗariku ɗariku kuke sai yace eh wace kungiya ce mafi sharri cikin ku sai yace ar-rawafid ɗan shi'a yana nan cikin tafsirin ibnu kasir duk wanda ke da tafsirin ibnu kasir je ya dauki suratul jinni ka je kai karatu ka gani ka karatu zaka ga mamakin Allah a duniyar nan kamar yadda yan iska yan iska yanzu cikin musulmi su ne yan shi'a haka su ma cikin aljanna cikin mutane ko haka su ma cikin aljanu to shine ainihin sai wannan aljanu sai suka ji annabi yana karatu sai suka ce an situ an situ ku saurara falan ma qudiya wallau ila qaumihim munzirin annabi yana gama sallah sai suka juya sai suka musulunta qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa ya jama'a suka tafi sune wa aljanu wa'azi mun ji wani littafi da aka saukar bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata duk littattafan da ya samu a gaban shi alqur'ani kenan mun fahimci wannan to me yasa suka ce bayan annabi Musa gashi kuma ba su ce bayan annabi Isa ba aka ce waɗannan aljanu yahudawa ne ba su yarda da addinin annabi isa ba ne don haka suka ƙetare annabi isa daga kan annabi musa suka fara kawai suka ce unzila min ba'adi musa bayan annabi musa ga wani littafi ya sauka saboda ba su yarda da annabi isa ba suka manta da shi suka rabu da shi wasu kuma malaman tafsiri suka ce a'a saboda annabi isa bai gama i da saƙon shi bane don haka allah ya saka ya al'amarin annabi isa ga aljanu ɗin sai ya zama ainihin sai suka yi imani da annabi Musa a wannan lokacin daga kan annabi Musa shine suka taho kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahu a'lam amma az-zahir a cikin aljanu dai akwai kiristoci don in ana yin ruqa zaka ji wani ya ce shi kirista ne ya sunan ka sunan shi shaqwan wanne ne addinin kai ce kiristanci yake bi zaka musulunta ya ce ba zai musulunta ba sai a ce la ikraha fid ba tilas cikin addini mun fahimci wannan da kyau ko to shine a wannan lokacin sai ainihin aka saka wa sama tsaro to daga nan ne kuma bokaye sai kasuwarsu ta yi sauƙi Allah ya kiyaye to shine sai suka zo yanzu yadda suke su aljanu din sai wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan na can sama in ya jiyo sai ya faɗa wannan wannan ya faɗa wannan wannan ya faɗa wannan bokan da suke wa hidima sai a zuwa kyankyasa mai shine sai ya ce ai ya ce wani zai mutu gobe kuma ya mutu ya faɗi gaskiya to sai annabi ya ce sai ya cuɗa da ƙarya kuma guda ɗari to shine sai wawaye sai su rudu sai ce ai yana ai malam mai gobe da nisa ne ya ce ba za ka kai gobe ba za ka kai ba wani tsafi suke yi wani istiraqus sam ne bambancin boka da dan sihiri kenan dan sihiri aljani zai wakilta ne mai wannan shi ko boka aljani zai aljanin ne za su rinka bashi labaran abubuwan da za su faru yana cewa gobe za a yi kaza kuma a yi mun fahimci wannan ko kuma ya zama ya nuna ka kan ajali daga ya nuna ka ni kake shi ne ka faɗi matacce duk ga nan babu irin waɗanda babu su a ƙasashen nan namu fa shi yasa malaman izala aiki fa bai ƙare ba da saura yanzu aka fara fa kar a ga cewa wai an gama aiki dan an ce guru da laya durƙuso ɗariƙa babu kyau wallahi tallahi kafirci yana nan zankame babban kafircin da muke dimfara shine gwamnatin Najeriya wannan kafirar gwamnatin matukar ba ganin bayan ta aka yi ba to na rantse da Allah yadda ta hana aikin hajji sai ta zo wata ran wannan sallan ma ɗai ɗai ɗai ɗin sai ta ce kada a yi to saboda haka kafirci na nan a zankame dan haka mu manufanmu mu 'yan izala shine gwamnatin Najeriya ɗin nan sai an ga bayanta da izinin Allah sai an kifar da ita don waɗannan dai dama ba masu bin shirya ba ne kwata-kwata don ba su ginu akan ta ba kuma ba su kama hanyar ta ba kuma ba su fatan Allah ya shiryar da su ɗin jafa'i suke wa addinin Allah shi yasa to manufar mu ta farko kenan don haka mu manufar mu mu irin izalar mu ba irin izalar jahilai ba ce yan ɗariƙa kawai ta suka tasa a gaba wallahi mas'alar ɗariƙa ya karama alhaki ce a cikin ainihin al'amarin bid'a mun fahimci wannan amma mu gwamnati muke hari dan wannan kafirar gwamnati in ba a gabayan ta ba to duk wata bid'a fa ba fa za a daina ta ba faufau saboda haka duk wani dan izala da ke sauraron mu to ya ji mu irin tamu izala kenan izalan mu ta fi karfin fada da ɗariƙa kawai ɗariƙa karamin alhaki ce wallahi ba ku ganin ba mu kula su ba ma kula su ko kamar kiyasai ne haka kiyashin ka turje shi da kafa duk ba an gama ba saboda haka ba a kula su wannan kare ne sai ta haushi sai ka rabu da shi amma wannan gwamnati to sannan da duk waɗannan kafirci nau'i nau'i da waɗannan bidiyo'i to sai an ga bayan su insha Allah ta'ala wa billahi tawfiq mala yake cewa wa amma ma yukhbiru bihi min al-jinni ya ce amma abin da ainihin shi boka yake ba da labari wanda yake samo shi daga aljani aljani mawalihi min al'ins ma'ana aljanin da yake jibinta wani daga cikin mutane bima gaba an gairi yake ba shi labarin abin da ya faku ga wani mimma la ya tsali alaihi insanu galiban ya ce wanda yake so da dama mutum bai iya lekowa ya ga wannan fa kasirun jiddan fi unasin yantasibuna ila alwilaya wal kashf ya ce wannan akwai shi da yawa ga mutanen da suke ainihin danganta kansu ga walittaka da kuma kashafi wai sai su ce ane musu kashafi su waliyai ne wasu kuma aljanu ne suke ba su labarai irin wannan shine ana ba da labarin wani malami a cikin benue state din nan sunan garin ya kwanta mun cikin benue state ne a kwanga plateau a kwanga ko plateau ne to haka wai sai ka je wai kana zuwa kawai shi kenan da ya daga kai zai ga kaza su kuma mutane duk sun rudu kana son a naɗa ka alkali ko minista sai ya daga kai sai ya kalla haka sai ya ce za a naɗa ka ko kuma ba za a naɗa ka ba shi kenan ya ce ai waliyi ne ba wani wilaya wallahi yadda ka ji mun siffanta a ɗazu ɗin nan bauta aljanu ne kai ma in kana yi duk za su zo su ne maka haka amma muna fatan kada ka yi saboda kafirci ne duk abin da kake so kawai mutum yana zuwa wurinka kana daga kai haka za su gaya maka sunan shi da sunan baban shi da duk wani asiri nashin ana so sai a faɗi akwai wani babban malami matsafi a ƙasar misira ya kamata a fallasa asirin shi shi ma ana ce mishi abdul fattah dohi yana nan da littafai sihiru haruta wa marud da makamantansu babban matsafi ne wannan amma mutane sun rudu mutane suna kwasar jiki daga kasashen mu Kano da Zaria da sauran suna tafiya yana zuwa yana ba su labarai sai baka labarin tarihin ka gaba daya sai ce ya babban wali ne wallahi ba wali bane matsafi ne ni duk ina da littafan shi sun fi guda tamanin a ɗaki na da nake da shi nasu matsafi ne tantagaryen matsafi ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza shikenan kawai sai waye gari wani ya haukace dan Allah wannan addinin musulunci ne sai waye gari wani ya baggare a neme shi sama da ƙasa sai a rasa ina fatan mun gane wannan to duk irin waɗannan matsafan suna nan har anan cikin ƙasa Hausa inda Allah ya taimake mu shine mafi yawancin waɗannan guntayen malaman da ke zaure ba su iya karatun larabci ba yadda za su karanta waɗannan littafan da bala'in ya fi haka yawa sai ɗan guda ɗaya da kaje malamin ka ya baka da shi za ka yi ta cin tuwo mun fahimci wannan da kyau ko akwai wanda yake matukar an san kana zuwa siyan tsire wannan wurin aka je sai a yi sihiri fa sai a saka a ƙarƙashin tukuba tsiran ana gasa tsiran duk sanda ka ci tsiran komai daɗe ka ci tsiran shikenan nan zaka faɗi matacce sai a yi mahauci sharri babu laifin shi kuma yanzu wannan musulunci ne jama'a to dan Allah sai a ce ba za a faɗi ba idan ba mu faɗi wannan ba ba sai masifa ta sauka a ƙasashen mu ba kuma ana yi kuma an san ba daidai bane kuma kuma kun san kafirci ne kuma duk ku kalli malaman da suke yin waɗannan abubuwa ka auna su da waɗancan magwazan da nace ka auna su ka gani za su shiga cikin waɗannan magwazan ko kuwa duk irin waɗannan malaman ka lura da su in suna zuwa salawatul khamsi gaba ɗaya za ga ba su zuwa sallar juma'a ma'ana sai dai an nakasa musu wani abu irin wannan mun fahimci wannan da kyau ko to kuma duk waɗannan fa duk wanda ya tashi danganta kanshi yana karkashin yan ɗariƙa ne dan Allah wannan ko ɗariƙa nan abu ne mai kyau ba jafa'i ake wa ɗariƙa nan ba da karuwa da ɗan dauda da duk wani ɗan iska an taɓa sai ce su su yan ɗariƙa ne ba duk a karkashin ƙungiyar ɗariƙa suke wannan iskanci Allah ya kiyaye sai sai malam ya ce to haka suke suna yin irin waɗannan al'amura amma suna danganta kansu wai su waliye ne ane musu kashafi sai a ce ga ka'aba ta zo ta kewaya ko ka'aba ta zo ta kewaya shi rana ta zo ta kewaya shi wata ya zo ya kewaya shi kuma za ku ga ka'aba tana zuwa tana kewaya shi amma ba ka'aba bace takhyil ne shedan ne zai kawo wani abu kawai ya zo yana kewaya shi fa ba ka'aba bace ka'aba ta fi karfin ta uban kowa dawafi sai dai ai mata tunda an tara manzan Allah an hana shi ya kai gare ta amma bata fito ta zauna manzan Allah ya dawafi da ita ba har Allah madaukakin sarki ce humul ladina kafaru wa saddukum an masjidil haram fal hadi ma'kufan an yablugha mahilla Allah ya ce su fa suka hana ku shiga ɗakin Allah mai alfarma ga hadaya ku kowa kin tsaye shi ya kallade ta zai je ya soke ta amma ka'aba bata fito ta kewaye manzan Allah ba amma shehunka yana Kano ko yana Zaria ko yana Maiduguri ko sai wai ka'aba wai ta zo ta kewaya shi saboda Allah wannan maganar faɗanta ba fajirci ba ne amma wasu a ce wai ba za a faɗi ba wai ana zagin manyan malamai wallahi tallahi waɗannan in malamai ne ko waliye ne wallahi aladan zangon katab ma waliyi ne ina wilaya a nan jama'a ka'aba kai ba za ka ji kunya ka ce ko masallacin nan ka ce masallacin nan yana yana kewaye liman ba za ka ji kunya balle ka ce ka'aba ka san darajar ka'aba kuwa daraja ka'aba a wurin Allah ka san daraja ka'aba sai da Allah ya ce walillahi ala nasu hijjul baiti Allah ya ce na farlanta mutane su je su ziyarci wannan ɗaki man istata ilaihi sabila wanda ya samu dama wa man kafara wanda yake da halin ya je ziyarci wannan ɗaki ya dawafi ya ki zuwa fa sai Allah ya ce ya kafirce fa inna Allah ganiyun anil alamin Allah ya wadatu bai da bukatar shi ma'ana kana da halin ka je ɗakin ka'aba ka yi ziyara ka yi aikin makka ka ƙi zuwa da gangan Allah yake ka zama cikin kafirai eh to ga sunan ai addini ne irin na su Abu Talib irin na su Abu Jahalin ko hana zuwa aikin makka wannan ai zahiri ne ko ai mun kai kukansa a wurin Allah kuma za su gani insha Allah eh haka mutum wai sai ya ce Allah bai kira shi kaji fatin ran da Annabi Ibrahim ya gina ɗakin Ka'aba Allah ya ce wa azzin finnas ka yi shela ga mutane su zo aikin hajji akan abin hawa ko a ƙasa amma wai sai mutum ya ce wai ba a kira shi so sai an zo an ce wani ka zo Allah na kiranka bana wai haka yake jira to ga dai alhazai wannan alhaji aka taɓa zuwa kasuwa muke aka kira shi wane ka zo aikin maka sannan ka tafi wani alhaji ne haka ga dai alhazai da hajjoyi duk suna jin labarin abin da ake wani alhaji aka zo aka kira shi ƙarya ne ka ce wai Allah bai kira ka ba istita'a Allah ya ce kana da kuɗi kana da lafiya akwai hanya da sararin tafiya kamar bana alhazan Najeriya sai aka zalunce su saboda haka alhakin alhazan bana na rashin zuwa aikin haji baki ɗaya yana kan sani abata da shi da ainihin mabiyan shi to shi yasa kuskure ne wallahi kuskure ne kuma kuskure ne Allah ya kai mu baɗi sa'a bace su biya wa malamai kuɗin aikin makka su karɓa su tafi su je su yi musu addu'a wallahi duk malamin da ya haka ya hallaka wallahi sai mun mishi addu'a shi ma yanzu baɗin ta zo shikenan sai su biya musu kuɗin aikin makka su je su yi wa Najeriya addu'a to in kun karɓi kujeran maka in kun je sai ku ce ya Allah maɗaukakin sarki mun zo gaban wannan ɗaki naka mai alfarma Allah ka rugurguza gwamnatin Abacha sai a ɗauka a kasar a kai mishi a ce ga addu'a mun yoyon labai dan me kuke jin tsoro ga sahabbai da tabi'ai ba sa jin tsoron kowa wallahi ga abdullahi dan umar hajjaji in yazo zai hau kan mimbari sai ya fusgiri gashi ya jawo da baya ce azzalimi sannan sai bashi ya hau kuma ba yadda za a yi da shi in ka rike gaskiya wallahi kowa tsoron ka zai ji Allah ya kiyaye tattalin arziki tattali a gyare yake tsaf to shine sai malam yake cewa wa hum min al-kuhan irin waɗannan mutane ba waliye bane bokaye ne ikhwanu shayatin yan uwan shaydanu ne malam yace la min al-awliya ibasu cikin waliyai walamma zakara al-musannif shay'an mimma yata'allaqu bis-sihri yayin da malam mai wannan littafi ya faɗi wasu abubuwa da ke da alaka da sihiri zakara ma ja'a fil kuhan anan kuma sai ya faɗi abubuwan da suka zo game da bokaye wa nahwihim da makamantansu kal arraf kamar malaman tsubbu li mushabahati haula ilis sahara saboda malaman tsubbu da bokaye sun yi kama da yan sihiri yan dabo wal kahana abinda ake nufi da bokanci iddi'a'u ilmul ghaib iddi'a'u ilmil ghaib shine da'awar ilimin gaibu abinda yake boye kai kace ka san shi mun fahimci wannan motar ta bata sai a ce a tafi wuri kaza tana nan a je a ganta ka zama boka kai kuma da kaje aka yi maka wannan aikin sai ka kwan arba'in kana sallah Allah bai karba ba mun fahimci wannan da kyau ko hajiya an sace miki gwalagwalan ki sai ki je wurin shi sai ce a tafi wuri kaza a duba zuwan da kika yi sai kin kwana arba'in kina sallah Allah bai karba ba ki yi addu'a Allah ya sa ki gani in baki gani ba ki dangana ga Allah Allah ya baki abin da ya fi shi albarka duniya da lahira wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa ya wadata shi to shine sai malam yake cewa kal ikhbari bima sayaqa'u fil ardi kamar ainihin ba da labarin ga abin da zai faru a duniyan nan ma'al istinadi ila sababin su ce matukar akai kaza ko ba ai kaza ba kaza zai faru boka zai ce matukar ba a ɗinka farin saƙi ko ba a ɗinka kaza ba to kaza zai faru da makamantansu ina fata an gane ko ce matukar ba a yanka raguna kaza an yi sadaka da su ba to za a yi wata girgizar ƙasa a anguwa kaza ko a gari kaza mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wal aslu fihi istiraqul jinni sam'a min kalamil mala'ika yace asalin inda bokaye suke samo maganganun su aljanu ne suke zuwa su jiyo maganganun da mala'iku suke fatulqihi fi uzin kahin sai waɗannan aljanu su zo su je wannan magana a kunnan boka shikenan shi kuma boka sai ya faɗi sai a ce ai wannan malamin ba abin da baya bada labari wallahi kafiri ne mun fahimci wannan da kyau ko in muna fitowa ne ƙarara muna gaya maka dan duk ranar da ka ƙiji ka tafi lahira Allah ya saka ka wuta kai tsaye dan an tsaye da hujja a kanka wannan littafi gashi da larabci aka rubuta shi Allah ya sa ana fassara maka da harshenka wallahi hujjarka ta kare kuma kashi ya bushe maka a cikin matukar baka ji abin da manzon Allah yake ce maka ba salawatullahi wa salamu alaihi wal kahinu lafzun yace shi dai kalmar boka din nan wani lafazi ne yutlaqu alal arraf wanda ake itlakin su yan dabo ma ana yin malaman tsubu ma ana iya gaya musu haka wallazi yadribu bil hasa da kuma malamin da yake ainihin wato abin nan aiki da tsakon kwami tsakuwa wanda yake nashi tsubun da tsakuwa والمنجم da kuma wanda yake bugun ƙasa na taurari duk ana iya ce mishi kahin wa qala fil muhkam mai littafin al muhkam ya faɗi a cikin wannan littafi yace al kahinu abin da ake nufi da boka al qadi bil ghaibi wanda yake ba da labarin abubuwan da ke boye wa qala al khattabi abu sulaiman al khattabi kaga manyan malamai inda ake ɗauko ilimi sai aka yi rashin sa a kasashen mu ko labarin su ba a ji ba waye abu sulaiman al khattabi wani bawan Allah ne wanda yau shekarar shi dubu ɗaya da wani abu da mutuwa ya yi sharhin Abu Dauda cikin mujalladi takwas sharhi ne za ka gani ba hanafe ne amma yana ɗauko maganganu daga dukkan mazhabobi yana kawowa to duk malaman da aka san su a cikin ilimi a duniyar ilimi sai zama a ƙasashen mu kwata kwata ba a taɓa jin labarin su ba sai tatsuniyoyi da bankaura sai malami ya zo ya awa ɗaya yana surutu amma duk tatsuniya yake faɗi haka suka yi tawa iyayenmu da kakanninmu suna kwarar su sai aka dan guntun turmi sai a aje a ce malam mai hadishi ya zo duk sai ga tsofaffi sun zauna a ƙasa wai ba su kai ma daraja su zauna a tabarma ba mai hadishi ya zo ya zo duk ƙarya zai ta musu baki ɗayan abin da yake faɗi ƙarya ne maƙaryaci idan ba ku gane wannan ba ku samu wannan kasar na wannan maƙaryacin mutumin mai magana yakin badar ai irin na daɗin ne yakin tabuka duk abin da yake faɗi ƙarya ne duk baki ɗayan abin da ke cikin kasar ɗin ƙarya ne yakin tabuka ko kadangare ba a kashe ba ba a ma yi yakin ba balle wai hadda wani kan ƙaura ana sare kan ƙaura ƙaura yana kan yana komawa wai sai na ali an ɗaura doki ya tsinke an wai sai wata tsohuwa ta zo ta ce tana bin shi bashin daddawa o ƙarya ne wallahi sai na ali ya fi ƙarfin ya ci bashin daddawa sai na ali suna shan daddawa ne kaji kaji shari kaji bahaushe wai daddawa o la ilaha illallah eh sai a kwanta sai ga dattawa duk su lankwashe si ta kawo zabi kaji ana la haula wala quwwata illa billahi lalil wallahi sun cuce su wallahi sai Allah ya saka musu idan kuma su ma ba su da hakki akai sai mu ce Allah ya gafarta musu gaba daya amma wallahi an cuci waɗannan dattawa da suka mutu saboda ba a karanta musu Allah ya ce annabi ya ce ba tsakaninsu da tamsiri sai azumi sai ce za tamsiri tafsiri ba ta tamsiri yake cewa tamsiri kisoshi kuma sai a ce hadishi ya zuwa zauna ana ana jefa kuɗi yana zuba dama zai katan abin nan malin malin haka da katan aljihu sannan da yara kama guda biyar a bayan shi masu ɗiban akurkin kaji da zabi jin haramiya ce suka ci kaga wannan misali ne na irin wannan kisoshin to yanzu wannan yaƙi na tabuka yaƙin tabuka sai da annabi ya je kwana ashirin babu kafirin da ya fito babu kafirin da ya fito shikenan aka ci su da yaƙi akan haka shikenan sun zama an watan aka rabe ƙasarsu da komai nasu ba su da yadda za su ce wannan ƙasar tabuka yanzu tana cikin ƙasar italy cikin europe ne take amma kaga shi ya karya ya ce an yi yakin a ina ya karanta ka dubi yadda yake ba da labari in ba kai karatu ba za ka iya karyatawa to duk haka suka yi ta wa iyayenmu da kakanninmu irin waɗannan karerayen suna ta cin suna ta cin kuɗinsu da rufa'ido da wayau da sauran makamantan haka Allah ya kiyaye shine sai malam yake cewa wa qala al-khattabi khattabi ya ce al-kuhan fima ulima bi shahadatil imtihan ya ce abin da ake nufi da bokaye a yadda aka jaraba aka gano su ma'ana an gano su ne ta hanyar shaidawar jarabawa an bincike ne aka gano ta haka ƙaumun wasu mutane ne lahum azhanun hadda waɗanda suke da kaifin basira wa nufusun sharira da kuma zukata masu sharri boka yana da wayan tsiya akwai wani nau'i na bokanci wanda shi kuma ba istiraqus sam'i bane na haɗa baki ne ba aljanu ke zuwa suna gaya mishi wani zai je zai ainihin zauna ya gyara zaure da sauran sai ya samu yan kore sai su shiga cikin garuruwa a je ana zaune wannan yana fama da ciwon kafa an rasa yadda za a yi shikenan sai ce akwai wani malami da na ji labarin shi ai wannan malami kana zama zai maka bayanin duk larurar da ke damun ka saboda haka kana zuwa ka lankwashe kafa gaban shi da shi da dan koran idan shi yana nan yana kallon kan dan koran ai galibin an je gaban malamai ba dan sun koyar da ido ake ba ka sun koyar da kanka suna nan suna kallon juna yana nan sai shafa gwiwa shi shi dan koran to malam ya gane ciwon kafa ke sai shafa kirji haka sai sai dan koran sai shafa goshi to ya shi kenan sai ce malam habu ce sai mamaki ya iya son suna na wannan kana fama da ciwon kafa wani lokaci kirjinka yana yin ciwo kakan fama da ciwon kai wajen la'asar haka ko sai ce eh shi kenan ya samu kenan wannan wannan ba istiraku sam'i kenan ba shi ne ya ce haka za a gansu suna da kaifin basira da wayau ya ce sai dai sharri a cikin zukatansu wa ƙaba nariya suna da ɗabi'u waɗanda suke kamar wuta ba su da tausayi suka tasa ka gaba sai sun tsiyata ka fahim ya ce irin waɗannan wani lokacin yufzi'una ilal jinni fi umurihim wani lokacin in al'amari ya rikice musu sai su zabura sai su ainihin koma ga aljanu wa yastaftunahum sai su nemi fatawa a wurin su fil hawadith game da wasu al'amura da suka faru wa yulquna ilaihim al kalimat sai su waɗannan aljanu sai su rinka jeho musu kalmomi din su kuma suna faɗi a cikin dai wannan kasar da muke cewa jama'a za su same shi akwai ita aljannar da ta ce ta taɓa taimakawa wani ɗan sihiri a wajen rimin gado sunan shi idi in al'amura suka rikice mishi to ita kuma sai ta ba da gudunmawa sai ta taimaka mishi to na ce ke kuma me yake miki ta ce a ba wani abu da yake mata ba yana dai ainihin sai mata farin saki da kaza da kaza da kaza da kaza shine za ka gani sai ga albasa manya-manya an je an zube a wuri aljani ne aka yi akadi da shi a je a zube mishi a wurin zai zo ya kwashe kana zuwa gobe sai ga ka kwashe yara da yake ba su imani da komai ba sai su je su kwashe su cinye lafiya lau sai ka je ka samu a zakaru kundun kundun a mararraba kana yin bismillah ka kwashe su ka je ka cinye abin ka halal malaka cinye shi kuma wanda ya zuba sai zo yana ta munna